الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه درسنا بيكنا شكل التافن المرشد المعين على علم الضروري na Sheikh Abdulwahid Ibn Ashir rahimahullahu ta'ala a yau asabar shida ga watan goma sha ɗaya shekara 2021 za mu tashi kitabu ummil ƙawa'idi wa man tawat alaihi min al'aƙa'idi min al'aƙa'idi sifatil wajibati lillahi ta'ala a wannan babi zai yi bayani ne akan sifofi da su a sha'ira suka tabbatar Allah ta fuskar hankali da wayanda aka kore da wayanda kuma yake halatti ne halatti ne a tabbatar da su a somali ce يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والجنى المطلق عم وخلفه لخلقه بلا مثال ووحدة الذات ووصف والفعال وقدرة إرادة علم حياء سمع كلام بصر ذي واجبات وقدرة إرادة علم حياة سمع كلام بصر ذي واجبات to yace yajibu yana wajaba lillahi ga Allah wanda alwajibul aqali wanda an kai bayani a baya eh su ahli sunna wal jama'a da nassi suka tabbatar da a wannan sifa da zai yi bayani a kanta shi ne alwujudu samuwa ga ubangiji wannan wajibi ne don hankali ya tabbatar da allah samamme ne ya tabbatar da allah samamme ne amma a wurinsu su a sha'ira sun ce idan aka ce wujudun lahi suka ce Uh, ba wai wata sifa ce ga Allah ba abinda ake nufi zatun lahi mm. shi yasa suke fassara ta da ma'anan nafsiya idan sun ce an nafsiya suna nufin zatin Allah karan kansa ba wai wata sifa ce wadda yake ta karu daga zati ba a zatin ake nufi na ubangiji to shi suke nufi da alwujudu walƙidamu da kuma gabaci in sun ce alƙidamu suna nufin allah baya da farko baya da farko kazal baƙa'u haka wanzuwa abinda suke nufi da wanzuwa allah baya da ƙarshe to duwa yannan sifofi su ma ahalus sunna wal jama'a sun tabbatar da su ta fuskar dalilai as-sam'iyya na alqur'ani da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai zallar hankali ba ba zallar hankali ba walgina haka nan wadata alginal mutlaq cikakkiyar wadata shi ma wajibi ne to su abinda suke nufi da wannan wadata shine Allah subhanahu wata'ala bai da bukata akan komai bai da bukata akan mahalli shi yasa ba sa cewa Allah na sama kuma ba sa cewa Allah yayi istiwa'i akan al'arshi saboda in yayi istiwa'i akan al'arshi a wurin su suna ganin to kenan Allah yana da bukatuwa zuwa ga al'arshi to shi yasa sai su yi tawili su ce ga abin da ake nufi da wani abu na daban da su kuma ahalus sunna wal jama'a idan suka ce aligina suna nufin Allah wadatacce ne akan komai cikin haka kuma abin da ya tabbata makansa ya jingina makansa sai a tabbatar masa ba korewa za a yi to shine ya ce am wadatan da yake ta game komai da komai wa khulfuhu sannan sabawar ubangiji li khalqihi ga halittunsa bila misal mu ba tare da bada misali kar a ce ga yadda Allah yake to nan su ma'alis sunna ai akan haka suke Allah ya saba mahalittu wallahu ba'inun an khalqihi Allah daban halittu daban laisa kamithlihi shay'un wa wahdatu zati da kuma kadaituwar zati zatin Allah guda ɗaya ne kuma ba irinsa ba wai zatoci ne daban-daban daban-daban ba wa wasfin haka kuma da kadaituwar sifa ai wa wahdatu wasfin wa wahdatu wasfin da kadaituwar sifa haka sifofin Allah shi kadai tarayya da abi ne ba wata sifa ta Allah da za a ce wata halitta ma tana tarayya da Allah a wannan sifa wal fi'al haka nan ayyukan Allah ayyukan Allah daban suke da na kowa wa qudratun da sa da iko kudura ita ma sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala iradatun da kuma nufi san su mu'tazila suka ce kudurar Allah ba cikakkiya ba ce sai suka siffanta Allah da cewa Allah yana da iko amma ikon nasa ba ƙadimi ba ne ba da daɗe ba ne farare ne daga baya ya faru kamar da duk siffofin nan da kake jan ana faɗa da sunaye to a wurinsu a wurin Allah muhudasai ne daga baya ne Allah ya sama kansa suna kaza da kaza da kaza a wurinsu su mu'tazila to amma da al'asha'ira da ahlus sunna wal jama'a duk sun tabbatar da cewa siffofin Allah kadimai ne na fatar an gane daga cikinsu akwai kudura kuma kuduran nan cikakkiyar kudura ce da in kace muhu da sace to bata zamo cikakkiya ba kenan an yi lokacin da da ubangiji bai da iko wanda kuma ba haka bane haka nan iradatun nufi su ma mu'tazila sun ce a Allah yana iya yin abu koda bai bai nufin haka su kuma ahlus sunna da al-mu'tazila sun ce a'a duk abin da Allah subhanahu wata'ala zai to yana yin sane ala iradati sai dai irada kashi biyu ce akwai irada kauniya akwai shar'iyya akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya akwai nufi na shari'a wanda Allah ya nufi abu kuma abin yana da alaka da soyayya ga ubangiji Allah yana son abu eh kamar imanin abubakar to irada ce kauniya shari'iyya eh ka gani kafircin abu jahal irada ce kauniya tunda ya kafirta kuma ya mutu akan kafirci ko ba haka ba to Allah ya nufe kafirta din na amma kuma kafir irada ce wadda take kauniya kasantacciya ba shari'iyya ba domin wala yarda li ibadihi al-kufr to kaga ba za a ce Allah na son kafirci ba a'a ilmun haka ilimi shi ma ɗaya daga cikin sifofin Allah kuma cikakken ilimi ku mu'tazila da kun ce ilimin Allah ya ta'allaku ne jumlatan la tafsila suka ce idan akwai itaciya kamar itaciyan nan to Allah ilimin Allah ya kunshi sanin cewa itaciya ce eh amma tafsilan sansami nawa gare ta sun ka ce bai sani to kaga sun takaita ilimin Allah su mu'tazila amma da asha'ira da ahli sunna wal jama'a suka ce a ilimin Allah shamilun ne akan komai jimlatan wa tafsila ya san duka kuma ya san daki daki daki daki hayatu rayuwa haka Allah raye ne subhanahu wata'ala ita ma sifa ce azaliya ba ta da farko sam'un ji shi ma sifa ce azaliya tudu wa'annan da ya kawo tun daga ƙuduratun iradatun ilmun hayatun sam'un har zuwa kalam har zuwa basar kulluha sifatun zatiyya ma'anawiyya da an ce sifofi zatiyya su ne sifofin da ba sa rabuwa da zati kuma la ta ta'allaku bil mashi'a ba a cewa in Allah ya ga dama ya yi su in ya ga dama ya bari eh ba sifofi bane na fi'iliya akwai sifofi fi'iliya za ka ga na aiki to duk wata sifa ta aiki ta ta'allaku bil mashi'a tara ta da ganin damar Allah saukar da ruwan sama ba da lafiya ba da arziki da sauransu النزول إلى سماء إلى السماء الدنيا وكما الاستواء كلها صفات فعلية تتعلق بالمشيئة الله قال ما شيء يا قال ما شيء أما الصفات المعنوية الذاتية ها والصفات المعنوية تسوكم إن دي ذاتية يعني لا تتعلق بالمشيئة baka cewa in Allah ya ga dama ya zamo mai ilimi ko ya zamo mai ji in ya ga dama ya bari la su ba sa rabuwa da zati saboda haka kowane lokaci Allah mai ji ne mai gani ne mai rayuwa ne mai irada ne mai kudura ne mai magana ne kuma mai gani ne su ne bambancin suna na fi'iliya don na fi'iliya shi yasa za ka ga wani lokaci a yi ruwa wani lokaci ba a yi to shine kalamun magana a mu'tazila sun ce Allah baya magana sun yi inkari akan wannan sifa shi yasa can wa kallama Allah Musa ta kalima sai sun kafirke shi ayat eh suka ce ba haka ayan yake ba wa kallama Allah Musa ta kalima Musa shine fa'il lafzul jalala shine maf'ulun bihi shi annabi Musa shi yayi magana da Allah ba Allah yayi magana da shi wai ran ɗaya su su ture wannan sifa su ce Allah baya magana an gane ko wasu daga cikin wasu kuma suka ce a Allah yayi magana amma maganar Allah halitta ta yayi da ya halicci maganar sai ya sanya ta cikin wannan itaciya a nan tsuri sina to sai itaciyar magana ta dinga fitowa daga gare ta annabi musa na ji sun ka ce amma ba shi allan ne yake magana annabi musa na ji wai halitta ba ta iya jin maganar allah to in ka karanta littattafai nasu su mu'tazila duk zaka ga wayannan bayanan amma su ahli sunna wal jama'a tare da al'asha'ira da sauran su almaturudiyya da sauransu sun ce a Allah yana magana hakikatan kuma maganar Allah ba halitta ba ce sifatun min sifatihi azzatiyya al'azaliya in fahimci wannan ko? to basarun gani shi ma yana daga cikin sifofi na Allah zatiyai ziwajibat duk wayannan ma'abuta wajabci ne wayannan sifofin guda bakwai hmm as-sifatul ma'ani wayannan sifofi guda bakwai wajibi ne ka tabbatar ma Allah su su a wurin su hankali ya tabbatar ma Allah su shi yasa zaka ga a sha'ira duk siffar da yake hankali bai tabbatar da ita to tawilinta suke yi irin su istiwa'i irin su saukar ubangiji saman duniya irin su cewa Allah na da hannu Allah na da kafa sai su yi tawili saboda wai hankali bai tabbatar ba amma waɗanga guda bakwai alƙuduratu al'iradatu al'ilmu alhayatu assamu albasaru alkala sun ce hankali ya tabbatar da su shi yasa su ma sun ka yadda sai sun ka yi tarayya da ahali sunna ana amma sauran sigobi wayanda ba bakwai ɗin nan ba sai su yi tawili sai su yi sai su yi tawili to wannan shine bambancin makaranta su ahli sunna da al-ash'ari saboda su sun mai da hankali mazdari mazdari su kuma ahli sunna duk wayannan sun tabbatar da su ne ga dalili duk wayanga sifofin guda bakwai qur'ani ya tabbatar da su so to ko a kawo hankali ko ba a kawo hankali ba akwai dalili a kansu ba mu da bukata da cewa sai hankali ya zama mazdari shi hankali tabi'un ne lin naqali mai biya ne rakiya yake yana goyon baya ne ga nassi eh ba wai in an zo ga nassi in ya saba ma hankali sai a ce dai ayi tawilin sa ba kamar yadda sun ka faɗa wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha wai duk wani nassi da yake wahamin kamanta Allah da bawa to awwilhu ka murɗi ma'anarsa ka yi tawili in ba ka yi tawili ka yi attafwid ka ce Allah ɗaya san ma'ana ka fawwala ma Allah al'amari warin tanziha ka nemi tsalkake Allah su a wurin su wannan shine tsalkake ubangiji a wurin su al'asha'ira wai in kai haka ka tsalkake ubangiji subhanahu wa ta'ala to shine can shehu abdullahi yake faɗa mufawwidina aw muawwilina kalawwalina aw kalakhirina in kai tafwidi to shehu abdullahi yace kabi al-khalaf kabi as-salaf a wurin su in kuma kai tawili to kabi al-khalaf kabi al-khalaf to wannan a ba haka bane salaf suna tafwidi amma tafwidin da suke yi tafwidul kaifiya suke yi da Allah ya ce yana da hannu yana da kafa to kaifiya suke jingina wa Allah amma ma'ana suna tabbatar da ita to sai su a sha'ira sai suka ɗauka wannan tafwidi da salaf ke yi na kaifiya sai sun ga ɗauka kamar na ma'ana ne sai sun ga zo suna suna biyar nassoshi da suke ɗauke da sifofin Allah waɗanda ba sa cikin bakwai ɗin nan sai suna tawilinsu ko kuma su yi tafawidinsu da yawa haka sun ka ɗauka irin su jalaluddin su yi da makamantansu da shi ne shehu abdullahi shi kuma ya bi shi akan wannan to Allah ya gafarta musu amma wannan ta saba ma aqida ta salaf salaf suna jingina kaifiya ga sanin Allah amma suna tabbatar da ma'ana to sai malam yace wa yastahilu ضد هذه الصفات wa yastahilu diddu hazihi sifat kishiyoyin wayancan sifofi da an ka faɗa guda bakwai to wa yastahilu yana koruwa ga jingina su ga Allah ba a tabbatar ma Allah su ta farko sifa ta farko daga cikin kishiyoyin da suka gabata a sheku abdullahi ya ce al'adamu eh? rashi kishi ya ce gami hmm? alwujudu hmm. to sau da haka tun da ka yadda da alwujudu to dole ka kore ma Allah ne rashi sannan sifa ta biyu alhudusu faruwa ita kuma kishi ya ce ga wace alkidamu saboda an ce Allah bai da farko ko to tunda ka yarda da wannan dole ka kore ma Allah faruwa sai ce za waɗanga abubuwa guda biyu da al'adam da alhudusu lil hadithat ana tabbatar da su ne ga farari shi kuma Allah ba farare bane irin mutane dabbobi da sauran halittu ko na uku kazal fana alfana'u an shafe hamza saboda wazani hakanan karewa kishiyanta ita kuma albaqa'u tunda ka ce Allah la akhira lahu Allah bai da ƙarshe to kama ka kore mi karewa waliftiqaru ko bukata kishiyansa shi kuma alginal mutlaq tunda ka ce Allah mai cikakkiyar wadata ne kenan ba mabukaci bane udda ko to shine yace kalisa fa wannan a cikin jerin gwanon ababen da ake kore ma Allah subhanahu wata'ala waɗanda ba a tabbatar ma Allah su subhanahu wa ta'ala shi ne ma'ana udda ma'ana kalisa fa wannan cikin almustahilatu wa an yi matsala hakanan kuma ba zai yi a ce an yi kamanceceniya da Allah ba me kishiyanmu matsala na saba mahalittu ko? yawa saba mahalittu mukhalafatul hawadis ko khulfuhu li khalqi sai ce wa nafiyul wahada da korewa kadaituwa kishiyansa shine kadaituwa hmm korewa kadaituwa yana nufin ga halittu sai ga Allah subhanahu wata'ala ba wani wanda za a ce wai shi wahidun ne sai Allah ko ba haka ba sai ce ajizun gajiyawa shi kuma kishiyansa hmm? alƙudura karahatun tilastawa eh, al'ikirahu ya kamata yasa shi kuma kishiyarsa al'irada duk abin da kaga Allah ya bawai wani yasa shi zaɓin kansa amma kai ana iya sa ka kai abin da baka yi niyya ba to al'ikirahun ya kamata bai kamata ya zamo karahatun don karahatun kyama kamata ya ce ajizun ikirahu sai dai kuma baitin zai kalle kuma to amma dai tilastawa yake nufi wajahalun da rashin ilimi kishiyarsa shi kuma al'ilmi wa mamat da mutuwa kishiyansa alhayat wasa mamun rashin ji kurumtaka kishiyansa sam'un wa bakamun bebantaka rashin magana kishiyansa alkalam aman makanta shi kuma kishiyansa basarun sumat duk waɗannan aibobi ne shi yasa ba a jingina ma Allah su to ana jingina ma Allah aibi ba a jingina ma Allah aibi to wannan duk yana daga cikin eh yana cikin mi kun shiru al-hukm al-aqli al-mustahil aha yajuzu fi haqqihi to yanzu a yi magana akan al-jaizul aqli don da ya magana akan alwajibatu almustahilatu yawan sai aljaizatu ya juzu ya halatta fi haƙƙihi ga haƙƙin Allah fi'ilul mumkina aikata duk wasu abubuwa da yake yiwa a yi su ko a ƙinsu to irin wannan sai ka ce mi ja'izi ne bi asali ha gaba ɗayansu ai bi ajma'i ha wa tarkuha da kuma barin su fil adamat cikin rasassu cikin babu in Allah ya ga dama yanzu dole na ya halicce ka kai mai suna kaza misali ba dole bane ko to kana cikin jaizul wujudi ko mumkinul wujudi yana yiwa a samar da kai yana yiwa a ƙi samar da kai to to yanzu zai faɗi hujjojin su waɗancan sifofin da suka gabata wujuduhu lahu dalilun qati'u hajatu kulli muhdathin lisani wujuduhu lahu samuwar Allah madaukakin sarki to dalilun qati'un ko lahu dalilun qati'u yana da dalili mai yankewa daga barin shakka wani dalili ne addalilul akali gashi shi za a gaya maka hajatu kulli muhdasin lissani buƙatuwar duk wani samamme zuwa ga mai samar da shi hankali bai yadda da cewa ga abu ba amma ba wanda ya samar da abin nan ko ya yadda kaga bai yadda ba ko duk sanda ka ji magana to hankali ya tabbatar da akwai mai mai magana ko ba gaba ne duk sanda ka ga gida hankali ya tabbatar da akwai mai shi to haka ma janibin ubangiji subhanahu wata'ala ba zai yi a ce ga sama ko ga sammai ga kasai ga kaza ga kaza ga kaza amma wai ba wanda ya samar da su wannan ba zai yiwu ba to shine hajatu kulli muhdathin buƙatuwar duk wani fararre lissani ga mai samar da shi to wannan dalili ne mai yankewa daga shakka sai ce to bisa ƙaddarawa al'akawanu halittu gaba ɗaya jam'u kaunin halittu gaba ɗaya lauha da sat bi nafsiha da a ce su sun ka samar da kansu a ce kai kai kai kai kanka kowa shi ya yi kai ne sama ita ta yi kanta ƙasai haka dabbobi komai da komai sai ce to lajta ma'at tasawi war rujahani da an samu haɗuwar daidaita da kuma rinjaye me ake nufi da wannan da ya zan da halittarsu da rashin halittarsu sun zamo daidai wa daida inda a ce kai kai kai kanka to kamin ka yi kanka to akwai tasawi na samar da kai din na samar da kanka da rashin samar da kanka arrujahani kuma shine yanzu ga ka kina an samu rinjaye akan mi rashin samar da kanka to kuma bai haduwa duk sanda an ka ce ga abu daidai wa daida suke kuma sai aka samu ɗaya ya ɗara wani to babu shakka akwai abin da ya zo ya shiga wannan da ya sayi fifita wancan dole in an ce ga zaidu ga amru daidai wa daida suke sai daga baya sai an kaga guda ya fi wani to akwai wani abu shai'un kharijin wani abu da awwaje wanda ya zo ya shiga ɗayan nan da ya saya fifita wancan to da attasawi da arrujihanu ba sa haɗuwa diddani ne kishiyoyi ne saboda haka inda an ce kowace halitta da ta samar da kanta kuma sai zanga shi ta samar da kanta to ga daidaito ga kuma rinjaye daidaita ɗin shine rashin samar da halitta ɗin ko kuma a samar da ita kaga wannan daidai ne an samu tasawi rujihani kuma shine yanzu gashi an samar da halittat to ya aka yi kuma a samu rujihani da tasawi sun haɗu wannan a hankali la ya juzu ashe duk sanda kaga an samu tasawi to akwai ne akwai wani abu khari kenan yanzu da aka samu alka'inatu al'akawanu kenan akwai wanda ya samar da su shi ne wa shi ne Allah inda ba Allah ne ya samar da halittu wato da an samu attanaqud me ya kawo wannan rinjaye to a sha'ira ke sai ce wa za kuma wannan a samu haɗuwar tasawi da jarujihani ga abin da daidai biyu an ce daidai yanzu misali an ce ga 500 ga 500 kaga daidai wa daida su sai an gadawa an ga ce 500 ɗin nan ta ƙaru sun zama 500 da goma to haka ɗaya ta ƙaru da goma ɗin nan babu wani abu da ya shigo shina yiwa a gani kaga kenan akwai wani wanda ya zo ya ƙara bi to shi ake son ka gane shi a sha'ira suke son ka gane tun da an ga samar da halitta an ga samun rijihani to akwai wanda ya samar da halitta nan shi ne Allah to shi ne ya ce wa za mu halun wannan abin korewa ne haɗuwar menene a tasawi da arrujahat wa hudusul alami faruwar halittu min hadasil a'radi min hadasil a'radi daga faruwar al'amurra da ke bujirowa farari ma'ata lazumi tare da kuma lizimtar su waɗannan a'radu ɗin ga su alhawadisu to ya tabbatar da cewa halittun nan samammu ne misali a za ka ga ɗan adam ko yana da motsi kuma yana da sukuni wataran za ka gan shi yana motsawa jikin shi na haraka yana motsa wani lokaci kuma ka gan shi ko an fahimci wannan ayi kuma wannan motsi da wannan sukunin suna lizimta shi ɗan adam ta yadda muddin an ka samu ɗan adam to dole a samu waɗanga abubuwa guda biyu sai dai in bai da rai in ma bai da rai to za a samu sukuni in yana da rai su biyun su samu a samu harakatun a samu kuma sukuni eh ko ba a samu haka to shine yace a faruwar halittu min yana daga cikin abin da ke gane cewa su hawadisai ne min hadasil arabi na faruwar al'amuran da ke bujirowa ma'ata lazumi tare da kuma abubuwan sun lizimce shi zama wa ɗan adam yana taharruki yana sukuni shi ya nuni akan cewa hadis inda ba hadisun ba ne ba za a samu talazumin wa'annan abubuwa shi yasa ba a jingina ma Allah harakatu da kuma sukunu ba a jingina ma Allah su subhanahu ta'ala to amma su halittu suna da wannan sauraka yana daga cikin dalilan da ke tabbatar da cewa lallai halitta hadisun ne fararre ne kenan an yi lokacin da babu shi don yanzu misali an ga mutum ya mutu kaga ba za ka gan shi yana goci ba to ina wannan motsin ya yi eh to shi ya nuna kenan shi ma hadisun tun daga wata siffa lazima gare ta ƙari ka fahimta yi sai ce laulam ya kunil ƙidan wasfahu inda gabaci bai zamo siffar Allah ba to lazim da ya lizimci hudusuhu ko? dialism ta kenan Allah hadisun ne shi ma inda a ce cikin sifofin Allah babu gabaci duk abin da bai da gabaci kaga ai hadisun ko ba haka bane to amma cewa Allah kadimun ne ko zatin Allah kadimun ne ta fuskar ba da labari ba wai ta fuskar cikin sifofin Allah akwai kadimi ba domin dama babin ba da labari ya halatta Allah kadimun ne Allah kaza kaza ne da sauransu to inda a ce cikin sifofin Allah babu alƙidam to da haka ya ta faruwar shi ubangiji to kaga hankali ke to in kuma an ka kaddara haka cewa Allah hadisun ne to ga wata mas'ala sai ya ce hutim ga ya can ƙarshe da ya wajabta samuwar daurun dauri addauru a wurin malaman mantiki amma a takaice yadda za ku gane an ce addauru da larabci shine abu kaza ya tafi kuma ya sake komowa inda ya hito to inda an ce Allah hadisu ne subhanahu wa ta'ala ta'ala an zalika eh to kaga dole ya zan akwai wanda ya samar da shi shi kuma Allah sai ya zan shi ya samar da wannan da ya samar da shi to wannan shi ake kira dauri wannan ya samar da wannan shi kuma ya samar da wanda ya samar da shi to haza dauru inda misali bisa kaddarawa a hankalce an ce Allah hadisun ne to dole sai an samu ko dauri to shi wanda ya samar da shi to wa ya samar da shi ko dai ka ce wani ya samar da shi shi kuma wa ya samar da shi to ƙarshe dai za a sake dawowa zuwa ga ubangiji to ha za dauro ba daura ba wadda ake yi yau wannan babi ne na malaman bandaki tasalsulun akwai kaddar harafin adafi wurin nan au tasalsulun in ko ba a samu dauri ba to za a samu tasalsuli jerin gwano shine tunda an ce Allah hadisun ne ko to wasu samar da shi kaza shi kuma wasu samar da shi kaza shi kuma wasu samar da shi kaza kaza kaza har ila mala ne hayafi kai shayara su da wahalar mutane to shi ake kira tasalsuli tasalsulun mun sa ai as-silsilatu ko sarka wanda ake jera ma abin nan to inda an ce subhanahu wata'ala eh misali wannan duka babin takadiri eh amma Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya faɗa baya to kadimun ne to da ya haifar da ko dai dauri ko kuma tasalsulun kuma dukkaninsu kaga shirme ne bai a ce kai ka samar da kaza kuma kazan nan shi ma shi ya samar da kai zai yi bai yiwa to shi ake kira dauri ko kuma an ce a'a kai ka samar da kanka ko ba haka ba eh mahaifinka shi ya samar da kai ne mahaifi ne shi ya samar da kai ne sai a yi ta tahiya ila mala ne haya to haza tasalsulu sai zan ƙarshe ba a rasa gane wane na an mahalicci na hakika waye a almuhudisu hakikatan sai a rasa tunda an samu tasalsuli wane ya samar da wane wane ya samar da wane kuma za ka yi ta faɗi har duniya ta ƙare baka kai ƙarshe ba ko kana kai lau amkana alfana'u da yana yiwa a jingina ma Allah karewa subhanahu wa ta'ala ta'ala an zalika lan tafal qidan to da gabaci ya ko hmm da wancan gabaci kenan babu shi domin abin da ke karewa shine abin da adda farko amma duk abin da bai da farko to ba a jingina mai karewa amma duk abin da ka san an ce yana da farko to yana da kuma lokacin da zai ƙare lauma salal khalqa lauma salal khalqa da a ce subhanahu wa ta'ala ya yi kama da halittu eh bisa kaddarawa kasan babin hankali ake ba harka shari'a ake ba Allah ya ce annabi ya ce nan hankali ne harkan mantiki ta aka wace ma to da Allah ya yi kama da halittu in hatam hudusu to da wannan ya wajabta samuwar ubangiji saboda halittu mine ne samamu ne to inda an ce shi ma Allah ya yi kama da halittu to da kenan shi ma samame ne wai wannan dalilan da yasa an ka ce maka Allah kadimun ne kannan kuma akwai wujudu akwai waye akwai waye to dalilai na yake kawo ma
dalilai ne na hankali waɗanda hankali ya tabbatar da su kuma hankali bai inkarin su
to sai ya ce laulam ya jib wasful gina wasful gina siffantawar wadata laulam ya jib da bai zan wajibi ba lahu ga Allah iftakar to da Allah ya zan mabukaci amince wadda an kai Allah mawadaci ne shi ya kore mi shi ya kore bukata ko laulam yakun bi wahidin da Allah bai zama kwaya ɗaya ba to lama kadar da bai samu kudura ba da sai an samu wani wanda ya rinjaye shi amma zaman wasu makaɗaici shi yasa sai zai yana da iko ala kulli shay'in kai da yake ba akwai wani irinka ko wasu ma irinka shi yasa ba komi kake da iko akai ba wani abun kana gani sai dai ka bar shi dole ya fi ƙarfinka lawalam ya kun hayyan da Allah bai zarraye ba muridan mai nufi aliman masani wa ƙadiran mai iko lamara aita alama da ba za ka ga halittu a duniya ba halittun ma ba za ka gansu ba amma tun da yana don mi don da za su rasa mai kula da su ko ba haka ba yanzu ka ɗaure dabba baka bata abinci baka bata ruwa sai ta yi mi to inda Allah ba raye yana ba bisa kaddarawa to da yanzu halittu sun ƙare don babu wanda zai tarbiyyance su ya kula da lahiyarsu ya kula da rayuwarsu ya kula da abincinsu ya kula da iskan da suke shaƙa mutazila da sha'ira dama in kana karanta littattafansu to za ka wahala kwarai da gaske Allah ya sabu gani eh to shi yasa wasu ai ba sa karanta littafan saboda in sun zo nan sai su sarkahe yawwa sai su kasa gane mina na ake nufi saboda ba su da mandiki ba su karanta littattafan a sha'ira ba ba su san mazahabar mu'tazila ba to in baka san wannan ba su kuma waɗanda littattafan in ka fada su sai ka kasa gane abin da kake nufi duk abin da suka faɗa haka ne amma dai bambancin mu da su kawai mu ba wai hankali zalla hankali kawai mun ka dogara da shi akan waɗanga abubuwa ba damu ne mu kaga ayoyi za mu yi ta zubo maka eh kan cewa Allah la awwala lahu wa la akhira lahu kan cewa Allah samamme ne kan cewa Allah yana magana yana ji yana gani da sauransu amma haga har ya gama bai kawo aya ko guda ba ko hadisi to wannan shi kadai ne bambancin amma duk abin da yake faɗa haka ne ba mu da bambanci tsakaninmu da su to sai ce tali lazumi na biyu da ke biyowa fisitti a cikin matsaloli guda shidda alƙabaya na hukunci-hukuncin da sun ka gabata batsilin ɓatacce ne kada an yanke matsala shidda ya ambata a baya kuna iya gane su? matsala ta farko لو حدثت بنفسها الأكوان to akwai mai bi mata miya mai bi mata lajtama at-tasawi war rujhan ka fahimta ai na ɗaya kenan ta biyuwa law lam yakun al-qidamu wasfahu sai ce mi lazim hudusuhu ko daurun tasalsulun hutim ta uku lau amkanal fana'u sai ce mi lantafal ƙidam lantafal sai ta nawa ta hudu lau ma salal halka hudusuhu in hatam in hatan in hatam hudusuhu shi ke bi ma lau ma salal halka ko sai na biyar لو لم يجب وصف الجنا له افتقر kaga lahu iftaqar shike bi malaulam yajib wasful gina mas'ala ta nawa ta shidda laulam yakun bi wahidin lama kadar to wadanga su yake nufi da mas'aloli guda shidda to wai wadda ke biyowa bayan inda kaza bai kasance kaza ba sai ka ja ce la kaza to wannan la kaza din nan sai ce maka batilun batacce ne batilun kada'an yanke muqaddamun sai ce shi kuma wanda ya gabaci mai bi masa mumasilu shi ma ya yi kama da wanda ya biyo mai baya ma'ana shi ma batilun saboda haka lauha da sat bi nafsi hal akawanu shine muqaddamun to batilun kamar yadda lawajta ma at-tasawi war rujhanu batilun to haka shi ma law lam yakun al-qidamu wasfahu kaga ai haza batilun to haka kuma hudusuhu lazim shi ma batilun law amkana al-fana'u shi ma baɗilun to haka attali lahu shi ne lanta falƙidamu shi ma baɗilun lau ma salal halƙa baɗilun to haka hudusuhun hatam shi ma baɗilun lau lam yajib wasful gina haza baɗilun to shi ne ya ce lahu taƙar shi ma baɗilun lau lam yakun bi wahidin lama ƙadar to shi ma ya baɗilun ne talin nasa shi ma baɗilun ne to shi yake nufi da wattali fi sittil qadaya wanda ke biyowa bayan matsaloli guda shidda da suka gabata batilul lalatacce ne kada an yanke muqaddamun kuma abin gabatarwa kamin sa izan kenan mu masilu shi ma yayi kama da shi wajen barna wasam'u wal basru ji da gani wal kalamu da magana bin naƙali sun tabbata ne tare da nassi nassi ya tabbatar da wannan laisa ka mislihi shay'un wa huwa to ka gani nassi ya tabbatar ma'a kamalihi turam tare da kamalan naƙalu me kamalan naƙalu shine hankali shi ma turam shi ma ana neman sa wajen kawo hujja kan cewa hankali ya tabbatar da Allah na mi naji eh saboda an an yi addu'a yana amsa kina inda bai ji yana amsa walbasar kuma yana min yana gani ko ba haka ba to saboda mi in zai saukar da ruwa sai kaga an saukar da su wasu wurare wasu wurare ba a saukar da su ba kaga da bai gani sai a ce ruwan sun sauka har da inda bai kamata su sauka ba amma ta'ala an zalika subhanahu wa ta'ala to sai ce lawista hala mumkinun inda a ce mumkini me mumkini shine alja'izu ba an faɗa ba a baya to wai inda ya zama mustahili abin can da an ga ce ya halatta ya faru ko kuma ya ƙi faruwa to inda ya ansa shi inda mun ce a'a yana daga cikin layin mustahili ababen da yake korarre au wajaba ko aka ce yana layin wajibai to shine yace aujaba ga yacan ƙarshen baiti da ya wajabta kalbal haƙa'iƙi a juyar da haƙiƙoƙin wasu abubuwa a kawo na wasu ba nasu ba luzuman kuma ta fuskar lazimi ta fuskar tilas tunda haƙiƙan mumkini daban haƙiƙar musahili daban ko guda ne ba guda ba ne to inda ka ɗauko mumkini kacce a layin mustahila to za a sa shi to kaka ga ya zan dole kenan a ɗauko haƙiƙar mustahili a kawo wajen mumkini a ɗauki haƙiƙar mumkini a kai ta wajen mustahili kaga kuma an samu matsala hmm? don yanzu misali saukar da ruwan sama mun ce ja'izi ne inda mun ce mustahili ne to da dole sai mun ɗauko haƙiƙan mustahili mun kawo ga saukar da ruwan sama sai ya zanke nan ba yadda za a yi Allah ya saukar da ruwa kaga an juya haƙiƙar shi wannan mumkini an ɗauko ta mi ta mustahili to shi ne abin da yake nufi to sai mi to an magani manzanni ko to sai bari mu karasa yajibu yana wajaba lirusuli ga manzanni alkirami masu girma as-sidiqu gaskiya ma'ana wajibi ne a tabbatar da gaskiya ga manzanni amanatun amana tablighuhum isar da saƙonsu ya hiƙu shi ma yana wajaba dole ne ka yarda da cewa masu amana ne cikin saƙonnan da Allah ya aike su da shi alkazibu ƙarya muhalun abin korewa ne ga annabawa da manzanni wal manhiyu hakanan kuma abin da shari'a ta hana shi ma muhalun abin korewa ne ga annabawa ina misali ka adami tabligi kamar rashin isar da saƙon Allah ya zakiyu ya kai mai hankali ya kai mai basira mai kaihin kwakwalwa ya juzu yana halatta fi himu ga haƙƙin manzanni kullu arat duk wata ɗabi'a mai bujuruwa ta ɗan adam wadda amma laisa mu'addiyan ba ta zamo mai kaiwa linaqasin zuwa ga tauye darajarsu ba ina misali kalmarat kamar rashin lafiya amma wanda bai bayar da naƙasu eh to yana faruwa ga annabawa amma in ciwo ya zan naƙasun ne to baya faruwa ga annabawa kamar ciwon kuturta ko makanta ko rashin ji ko rashin gani babu annabin da an ka taɓa samu haka babu shi duk annabawan Allah suna ji suna gani kuma suna da hankali da sauransu kuma suna magana ashe ciwon da bai taba eh daraja shi ake magana irin zazzabi da masassara da sauransu eh to sai ce laulam yakunu sadiqina inda an ce wai annabawa ba masu gaskiya bane to lalazim da ya zamo lazimi an ya kazibal ilahu a ce Allah ya faɗi abin da ba haka ba ba a cewa Allah ya yi ƙarya ko? An ya kan zibali ilahu da ya zan lazimi a ce Allah ya ya faɗi saɓanin gaskiya fi tasdiqihim saboda shi Allah ya gasganta su ya ce ba su gaskiya ne to sai ya zan kuma da sun ka zo wajen isar da sako sai ya zan ba su yi gaskiyar ba kenan waccan magana da Allah ya faɗa kaga khilafus sidiki to amma ta'ala an zalika annabawa kulluhum eh sadiquna sai ya ce iz saboda mu'jizatuhum mu'jizojinsu da Allah ya ba su ko ka kaulihi daidai suke aika mai yayi magana domin mu'jizar da Allah ya ba annabawa ya ba su ita ne don a tabbatar da gaskiyarsu don a tabbatar da cewa eh su masu gaskiya ne ko to shine yace wa bar yayi abin da yake na gaskiya sadaka hazal abdu wannan bawa yayi gaskiya fi kulli khabar a cikin duk wani labari da zai gaya muku mu'jizar da Allah ya baiwa annabawa to tana matsayin kamar ya faɗi haka ne saboda haka da an ka ba annabi alkur'ani to matsayin yake kamar an ce annabin nan wabar mai kirki ne mai da'a ne sannan kuma mai gaskiya ne saboda haka ku yi imani da shi akan duk abin da zai Allah zai gaya muku daga Allah saboda haka wannan mu'jizar ta wadatar to inda an ce su ba masu gaskiya bane to sai ya zan kenan ubangiji ya faɗi abin da ba gaskiya ba don babu manzon da an ka turo wanda babu mu'jiza tare da shi to wannan mu'jizar matsayin tasdiki take daga Allah zuwa gare su don an ba su ne don a ƙarfafa su game da abin da za su yi da awakansa to sai ce lauyin tafatta buligu inda a ce isar da saƙon ya koru ba su isar da saƙo zuwa ga duniya ba ko halittu au khanu ko kuma sun yi yaudara subhanallah to hutim da an wajabta an yi ƙulabal manhiyu a juyar da abin da an ka hana ta'atan ya koma biyayya lahum gare su domin Allah ya ce wala tarkanu ilal ladzina zalamu ko ba haka ba to sai ya zan ku kun yi rukuni zuwa gare su kenan mi an kai eh ko ba haka ba Allah ya ce duk wanda an mayo dari ka abi shi ka a saurare shi wai inda an kaddara cewa sun yi khiyana ga risala din sai kuka zo kuka bi su kinan da an yi kalbi to amma kaga ba haka bane Allah ya sawaka to sai mala yace jawazul a'radi halaccin bujurowar ɗabi'u masu bujurowa alaihim akan su hujjatuhu abinda a hujjarsa in ka tambaye mu wuqu'uha bihim a aukuwar su gare su in duk wani annabi da ka ɗauko za ka ga to waɗannan abubuwa wasu da yawa daga cikinsu wasu sun faru gare su kaza wasu sun faru gare su kaza rashin lafiya ya faru ga wani ya faru ga wani kuma hikimatuhu hikimar a tabbatar da wa'annan ko aukuwar wa'annan a aradu ga annabawa ga manzanni shine tasallin don a swance bakin ciki ga al'ummar da ke tare da su in rashin lahiya gare ka sai ka tuna ga wani annabi ya yi irin wannan ciwon dole ka bi a hankali in talauci ka damun ka sai ka tuna hawa cikin annaba akwai waɗanda Allah ya taɓa hana ma dukiya sai ka bi a hankali in damuwa ta to akwai annaba da sun ka shiga damuwa irin su annabi yaƙub in mulki ne aka to mulki ai duniya ce irin abubuwa dai na rashin jin daɗi haka eh su to ka gani to shine tasallin shine an yi haka don a swance bakin ciki da damuwa ga abin nan saboda suna cewa su larabawa almusibatu iza ammat khaffat eh in ya zamba kai ta shafa ba to abin yana da sauki ah to annabawa ma suna da kaza suna da kaza to amin babu aula ne in ya hakuri eh shine hikima sai mu tsaya na yan mun dawo sai mu tashi bayani akan a kalimatu la ilaha illallah insha Allah babin yayi kusan karewa in ya gama kanta kuma zai dawo usulul fiqh kuma to ibn ibn ashir ya ya tara abubuwa eh duk hukumar akali shi na yake ta bayani a kansa da ya kawo sifofi guda bakwai a sifatul ma'ani su irada su kudura da sauransu kuma sai ya dawo daga baya yana kawo hujjojinsu amma a kaliyan da fuska hankali eh to in ka bibiye karatu dai duka a yi sharhi a kansu insha Allah al'ashariya cewa a su a wurinsu hankali masdari ne a janibin tabbatar da tauhidi a wurinsu ba dole sai a yi amfani da aya ba in dai hankali lafiyayye ya tabbatar da abu ga ubangiji to su sun tabbatar da shi in kuma hankali lafiyayye ya kore tabbatuwar abu ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai su kore shi ne bambancinsu da ahalis sunna wal jama'a su kuma ahalis sunna suka ce a hankali tabi'un ne mu'inun ne lin naƙali shi zai taimaka ne a fahimci nassi ba wai masdari ne mustaƙillan bi nafsihi ba ba a dogara ga hankali shi kadai ana dogara ne ana haɗa su ne gaba ɗaya a aiki to wannan shine babban fariki tsakanin asha'ira da ahlus sunna Allah ya samu dace na'am mm. zagaye mm. mm? na'am na'am a su ta'awili kawai suke yi ta'awilin sifat mm. shi ɗaya suke yi amma da shi a sheku abdullahi da shek usman dan fodiyo duka suna tabbatar da nassi ne suna gabatar da nassi akan hankali eh arai kuwa amma suna tawili shehu abdullah yana tawili kwarai da gaske in kana karanta diya'ut ta'wili zaka yi ta gani in yazo ga ayatu sifat eh da yazo tafsirin a amintun man fi samai to da yazo bayan yayi tawilin dai da shike yi rahimahullah sai wata magana mai nauyi ce to masu cewa ayan nan tana nufin Allah na sama ce to nan jahilai ne aka yi faɗa Allah ya gafarta masa na'am mm. Mm. Mm. na'am mm. Mm. to ai bakwan ne lisa harin sai dai in bacci kake bakwai ne ai duk ya kawo su guda bakwai ne ya kawo su kaɗai ne a sha'ira sun ka yadda da su duk wata sifa wadda ba wannan ba to sun ce hankali bai karɓe ta ba su ne ita dama alwujudu ba sifa ba ce sun ce tadullu alazzat tadullu alazzat wahaddatu zati shine zaman zatin Allah guda ɗaya ba wai ba wai zawatu bane a a ba shi suke nihi ba amma tun da dai ka tambaya bari a buɗa abinda suke nufi zatin Allah ba murakkabi bane kamar kai yanzu akwai ƙawahu gare ka ko babu akwai hannuwa ko babu akwai kai akwai baki akwai kunnuwa to wannan shi ake kira zatun murakkabun ko zatun murakkaba to wai zatun Allah ba haka yake ba abu gudana abun ba daɗi da na yi niyyar in ruhe in gudu tun da kayi tambaya to shi shi suke nufi da wahadatul zati duk sanda ka ji ba ash'ari ya ce ma wahadatul zati abin da yake nufi kenan kokarin eh akwai su amma sai ka je irin misira maroko bagadaza da sauransu amma nan mafi yawanci ai a sha'iran ma ba su santa ba kawai dai hawan kawara ne an kai mata ta kalida amma ba a karanci usulu nasu an san su kuma an kai riko da su ba to duk sanda ka je sun ce maka wahadatu zati to ba su yarda da Allah na da kafa ba ba sai da Allah na da hannu ma'ana zatullahi laysat murakkaba ba ta da tarkibi akwai kaza akwai kaza a'a abu guda ne shi ne shi ne suke nufi eh to kaga wannan ƙoƙarin kore ma Allah ne sifofi wayanda nasu suka tabbatar suke yi to shi suke nuhi da wahadatul zati can kuma da kaji sun ce Allah gani ne ba wai wadata abinda suke nufi Allah bai da bukata da riƙon mahalli an gane ko ko bagiri eh shi ma'ana suna cewa la yahtassu bi makanin yakhussu to suna kokarin su kore saboda suna kawo shi ne muqabilin ahli sunna don su kore cewa Allah bai sama Allah bai iswa'i ba su galibi abinda sun ka tafi akan cewa kawai ba a wa Allah mahalli su a sha'ira ba a cewa yana ko'ina ba a cewa yana sama ba a cewa ga inda yake a kawai dai akwai shi a batta hakan eh kawai yawa la yukhassu lahu makanun su jahamiyya wayanda su baye sun ka kwaso aqidat daga gare su su adda aqidat wasu su ce Allah na ko ina hmm ko ina wasu to galibi shine aqidat su na'am a'a wasu ce yana sama amma kuma yana ko ina su cikin su aljahamiya ne yawa saboda haka sun yi ittifaki da ahli sunna wajen istiwa'i cewa ai wajen cewa Allah na sama amma kuma sun ce ba sama ɗaya yake ba ko ina kuma akwai shi ka fahimci abin ko to su kuma a sha'ira su kwata-kwata ba sa wa Allah makani a wurin su ba su da mai cewa Allah na ko ina ba la wannan aqida ce ta jahamiya in kaga sufi da shi to dan can jami'a ya tsotso wannan aƙida ba ta asha'ira ba ce akwai ta cikin jawahirul ma'ani da sauran littattafai na sufayi to eh wa wahadatu wasfin eh da kadaituwar sifofin shi wayanga sifofi da sun ka yadda da su to sun yadda da Allah ya kadaitu da abi ne shi kadai ba ai musharaka da su ba da aka tambaye su to ai ji halittu da dama ma na ji gani suna gani irada suna nufi suka ce eh haka ne amma a gani hankali lafiyayyen hankali ya tabbatar da cewa shi Allah yana ji shi yasa sun ka tabbatar ma Allah wannan jin kuma jin na Allah kadimi ne azali ne ba irin na halitta ba ne dama tuntuni Allah bai gushe ba mai ji kuma mai gani kuma mai nufi lam yazal mutakalliman muridan qadiran aliman hayyan wa mutakalliman to tunda hankali ya tabbatar da wannan sai suka yadda suka ce amma istiwa'i hankali bai yadda da shi ba cewa Allah da saukowa daga sama ya zo saman duniya hankali bai yadda da wannan ba cewa Allah na da hannu hankali bai yadda da wannan ba saboda haka ba mu yadda da wayannan sifofin ba cewa Allah zai zo ran tashin kiyama suka ce ba mu yadda da wannan ba saboda wai in ka ce Allah zai zo to ya lizimta ma kenan kayi wa Allah jiki shi kuma Allah sun ce laisa bi jirmin haka sun ka ce Allah ba jiki ba ne ba mu san ina sun hagano haka ba shi yadda shekul islam ya ce to ai wannan takhabbudi ne babu inda Allah ya ce shi ba jiki ba ne kuma bai ce shi jiki ba ne ba a tabbatarwa ba a korewa bai tabbatar ba kuma bai kore ba to amma su sun ce laisa bi jirmin to in ka ce Allah na saukowa daga saman duniya daga sama zuwa saman duniya kenan ka nuna Allah jiki ne tunda abin da ke da jiki ke da gangar jiki ke da abin nan shi ke eh meye jiki shine ma ya kuma bi nafsihi jauhari kenan wani lokacin ga sun ce Allah laisa bi jauharin wala bi aradin ba abu ne wanda ke tsayuwa da kansa kuma ba aradi ba ne allazi ya kuma bi gairi aradi shi ne wanda ke tsayuwa da waninsa kama haske hasken ga la ya kuma bi nafsi illa bi gairi kamar ko yawwa kamar maganar da kake yi ba ta tsayuwa da kanta in babu kai to sun ce duk Allah ba haka yake ba to shehul islam ya ce allah bai kore ba kansa cewa shi ba jauhari ba ne ba aradi ba ne kuma bai ce shi jauhari ba ne ko yaya magana ma kansu ma bid'a ne a danni karanta musu zai sai a yi musu sharhi ba a ƙetare ilimi ya yi to yanzu ba gashi mun yi ba eh a wacce ba su dauka na miya miya ai babu abin da babu ba a dauka ana bai dace ka yake hukunci ka ce ba su dauka kamar ya ba su dauka ban gane ba su dauka ba eh ban ji ba to ai matsalolin ma matsalolin akwai sauki ciki ai to in baka koya musu ba sai aka samu wani mai mummuna aƙida ya zo ya karantar da suha mugun karatu ka gani gara ashe abu koda yana da illa tsaya ka yi bayani ka ce kuma ga yake koda kun ji wane ya ci kaza to kazan nan ba daidai ba ne ga daidai khalas amma ka ɗaya tsallake ka gudu sai ya haɗu da wani malamin bida'a sai ya zo ya koyar da shi a bida'ance to kaga an samu matsala ko ba samu ba to a sa ma yara shi kuma a karantar da su a yi musu sharhi tun suna yara su san ma meye a sha'ira tun na farko ka yi musu ta'arifin a sha'ira da usulu nasu da bambancin su da ahalin sunna wal jama'a da sauransu ba an huta ba to amma in ka tsallake zuwa gaba kuma sai ji an ce ai bala abdullahi ba ash'ari ne kuma kai ka zo ka ce ba ashariya ba ta da kyau an ce shehu usmanu ba ash'ari ne ka zo ka ce ash'ariya ba ta da kyau ya za a iya fahimce ka to ba a tsallake ilimi bayani ake yi sai a yi tafsili a yi tankaɗe da rairaya ga gaskiya ga na ɗauka ka ɗauki kaza amma kaza ba ya da kyau ko ba haka ba sai ka samu wani littafi na tauhidi na sunna sai ka sa musu sai ka goya musu amma ai ba a ƙetare karatu wannan ai lalaci haka wasu ke yi eh ai kusan abubuwan da ya faɗa kusan duk mai tarayya da su tun daga farkon littafin hannan babu abin da mun yi saɓani da su illa abu guda shine mu ba mu taƙaitu da tabbatar da waɗanga abubuwa da zalla hankali ba shi ɗaya ne bai yi magana istiwa'i ba bai yi magana ta'awili ba bai yi magana duk waɗannan abubuwa ba duk abubuwan ga da ya kawo mu ma ahlus sunna ba mu da bambanci da su illa tambayar da kai shi yasa na dan shigo da wasu bayanai amma bai cikin asalin karatu shi yasa ɗaya da na zo wa wahadatu zati sai ni ce da kaɗaituwar zati ko ba haka ba da an ce dai zatin Allah ƙwaya ɗaya ne kowa na iya fahimta amma su ba haka suke nufi ba su a sha'ira eh to amma duk ana iya yawa'in nan bayanan ba na laifi ba ne a dole ne sai a yi mai sharhi na'am kace a wala ai kunnina yanzu ai kowa ya fahimci dauri da tasalsuli ko ko ba fahimce shi ba eh to sai in ka bi karatu eh yanzu da ya tambaye ka dauri za ka yi mai bayani eh dazu ko? dazu fassara amma ayin sharhi dauri a lugar larabci shine zagaye amma a istilahi nasu su ba haka suke ne ba wannan matsala ce mandikiya ilimin mandiki na ya je hona saboda shi yake da alaka da hankali to in sun ce dauri shine abu kaza ya yi kaza kama a ce kai kai littafin ga shi kuma littafin shi ya yi ka to haza daurin a to ai shi ne shi malanka magana shi korewa yake ba wai yana tabbatarwa ba ne cewa da allah hadisun dai ta'ala an zalika to waye ya samar da shi dole akwai wanda ya samar da shi shi ma dole akwai wanda ya samar da shi to ƙarshe dole sai an dawo ga Allah inda an ka fara nan za a sake dawowa daurin kenan tasassulun kuma shine ayi ta tahiya ayi ta tahiya babu iyaka kai kai kai kanka ko ba haka ba mahaifinka shi yayi kansa mahaifinsa shi yayi kansa mahaifinsa shi yayi kansa mahaifinsa shi yayi kansa ila ma la haya. to ya an koma gare shi wane ne shi to ta sarsulun kenan kaga ƙarshe dai dole dai sai an dawo inda an ka fara yawwa ehe to shi ne to shi ne saboda haka Allah ba harisun ba ne kuma halittu ba su sun kai kansu ba to don an yi wannan sharhi insha Allah ai littafin ne ina jin daɗin karatunsa ƙwarai kuwa wanga littafi ai in ɗalibi ya samai da yara ai shi ke ne a to ai ba daidai ba ne haza la ya juzu ba daidai ba ne ai kusan wa'annan abubuwa sunaye magana duk shi mai kawa'idi nan na ya kwaso abubuwan ai cikin kawa'idi wannan tauhidin da ya kawo har zuwa ƙarshe babu abu ƙwaya ɗaya wanda ya saba ma ahli sunna babu shi ƙwarai ku to kawo duk abin da ya faɗa ba wata matsala ƙwaya ɗaya da ta ci karo da aƙidar sunna babu ta duk abin da ya faɗa mu ma ahli sunna mun yarda da shi in istiwa'i na bai yi magana kan istiwa'i ba bai yi magana kan ta'awilus sifati ba kawai yayi magana ne akan as-sifatul ma'ani wa sifatul ma'anawiyya sifatul ma'ani wa sifatul ma'anawiyya guda goma sha hudu su ɗaya na yi magana akan su kuma mu ma mun yarda da su abubuwan nan muna tabbatar ma Allah su wa'anda ya kore muna kore su bambancin mu da su kawai shine ta fuskar hankali shin hankali masdari ne mustaqillan bi nafsihi amla ahli sunna in ka kawo ɗannan sifofi gaba ɗaya zai zaro maka ayoyi cikin ƙur'ani ko ba zai jaro ba akwai ayoyin da ka nuna samuwar Allah ko babu zamansa mai magana mai ilimi mai kaza to shine kai bambancin mu da su to duk abin da mai kawaidi ya kawo ba wanda ya saba ma ahli sunna babu in kuma ka san shi faɗa a walwale ma eh al'asuma a ba mu kai ba shi abbabi na gaba da mun ƙare wannan babi wannan zai shiga insha Allah eh to don me an zo za a ƙetare malam me yasa babu dalili in ka ce ba kyau to haɗi rashin kyan don mun saba ma a sha'ira to akwai wuraren da kuma mun ittifaki da su sabanin masu masu cewa ma an saba ba su ma san wajahul ikhtilaf ba wajahul ikhtilaf da mu da su abubuwa guda biyu ne manya dai an gane shine taqdimul aqali ala naqali da kuma ta'awilu sifati aw tafwidi wannan su ne mafi turaku mafi girma tsakanin ahlus sunna da asha'ira su ne manya fa ƙwarai ku out tafwid sai ta ƙadimul aƙali alanna mu a wurin hankali shi kaɗai ba mazari ba ne to kai ke tambayoyi kuma ka gudu a ta yi ta yi ɗai to wani ya tambaya ko a rohe so to saboda haka ba a ai tauhidin ƙawa'idi in malami kake ma sai ka sai ka ciro mai dalilai da sauransu to aya aya kaza da an ka ce kaza saboda Allah ya ce kaza to amma dan da za a ketarewa in dai baka gane ba ko baka iya ba sai ka ce baka iya ba sai a bar waɗanda sun ga sani ai wasu iyawa na abba sai ba eh tunda an zo an ce wahiyar salbiya shi kuma bai san ma'anar salbiya ba sai ka ya ce to ita ce salbiya wahiyar nafsiya ita ce nafsiya saboda bai karanta littattafa a sha'ira ba su in sun ce salwiya suna da nasu istilahi da abin da suke nufi in sun ce nafsiya suna da nasu istilahi da suke nufi shi kuma bai karanta ba likulli qaumin istilahun nahum istilahun lahum ko waɗanne mutane suna da istilahi nasu da yake bance su eh to wani lokaci karamcin ilimi shi ke sa a fada cikin wasu abubuwa to za mu yi na hau yanzu insha Allah so da haka kowane dai littafi son muka yau mai mai darasi uku gobe sai mu yi na hudu sai a kare da wuri so da haka a yi kokari a tanadar mana fitila malam ko da an ɗauki wuta to da daddare za a yi karatu insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika duk da malam bai kara tambayoyi ne ba eh shi za a yi yanzu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته